بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصليه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود ana cikin maganan nadin annabi ibrahim ne bayan an jarraba shi da ayyuka da kalmomi an ga ya cancanta allah ce inni ja'iluka linnasi imama kamar yadda aka jarraba annabi adam aka koya masa ilimi aka mai da shi khalifa to yanzu an nuna wa su yahudu nasar da ake magana da su da waɗannan da allah ke cewa su wallazina la ya'lamuna wato jahilan makka masu kirari cewa su ne jikokin annabi ibrahimu su ke zaune a ɗakin allah su ke kulawa da alhazai su ne kaza kaza duk abin kirari ya ƙare gare su to su waɗannan za a nuna musu ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma jikan annabi ibrahim din ne kamar yadda yahudu suke kirari kamar yadda nasara suke kirari kamar yadda mushrikan larabawa suke kirari a shi kam shine mafi kowa cancanta da ibrahimu ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين آه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس كتنا يا رسول الله لوكتن muka bai da wannan ɗaki Ka'aba masabatan linnasi wa amnan wato wurin samun ladan mutane wurin kaiwa da kawowansu wa amnan wurin amincewa kowa ya shiga wurin ya amince wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga wurin ya amince ko da mutum kisan kai yayi ana neman sa to in ya shiga cikin haramin makka to ya tsira sai dai in ya fito a mazhabar hanafiya da shafi'iyya ba wanda zai kama shi sai dai za a rinka lura da shi za a rinka lura da shi da ya fito sai a kama shi amma mazhabar malikiya ko akwai harami a jikinsa za a kama shi a cikin masallacin kuma wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahim musalla a qira'ar wattakhadhu wato su annasu innan masabatan linnasi dinnan masu neman lada dinnan sun maida makama ibrahim wurin samun lada domin nan ne wurin da suke yin sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra yace aina nusalli sai na mu yace yace yace makama ibrahim to daga lokacin ne ya zama yana daga cikin abubuwan da sai na sai na umar daga cikin ilhamominsa wurin ya zo wurin sallah kowa ya dawafi ko na umra ko na haji ko na taɗawa in ka yi dawafi guda bakwai dai to lalle sai ka yi sallah mukamin ibrahim in ya samu sai dai bai samu ba ka yi raka biyun ko a ina wata ka zai mukamin ibrahim musallan wahidna ila ibrahim mun yi alkawari da ibrahima wa isma'ila da ɗansa isma'il an ɗaskira bai tiya liɗa'ifina ku tsarkake wannan ɗaki nawa للطائفين saboda masu yawan dawafi war للطائفين والآكفين da mazauna gari mazauna masallacin war ruka'i sujudi da masu yawan ruku'u da sujada an ce kullum in gari ya waye akan saukar da rahama guda 120 a Ka'aba 60 na masu dawafi 40 na masu sallah 20 na masu kallo kowa ya shiga wurin da ya samu ko baka da alwala kana kallon Ka'aba ana rubuta maka wannan ladan wato ana so a kaya mana asalin tarihin kiblar da za mu fuskanta mu yi sallah din ne asalin wannan kibla lokacin da ubangiji ya ce zai nada annabi adam khalifa a bayan ƙasa mala'iku suka ce ko ka nada shi ba wani abin kirki da zai yi za su je su ta zubar da jini ne su ta sabo mu ya kamata aiwa haka da Allah ce inni alam ma la ta'lamuna sai suka kaman ba su kyauta ba kaman sun sawa Allah baki cikin lamarinsa sai suka koma baitul ma'mur suna dawafi suna ce sun yi laifi to Allah ya ce su sauka kasa su gina daki daidai da inda baitul ma'mur yake su gina masa daki wayannan mutanen da kuka ce za su yi sabo in sun sauka sun yi sakon su ma su yi dawafi in yafe musu to shine tun daga lokacin aka saukar da aka aka gina baitul ma'mur mala'iku suka fara ginawa domin an ce kamun shi Hajjaj ibn Yusuf wato wannan gini na ƙarshe da muke dawafi na yanzu din nan shine na Hajjaji tun daga lokacin ba a sake rushe Ka'abar gaba ke dan gina ta gaba ɗaya ba sai dai wani bangare ya rushe a gina a hada a daure a sau goma aka gina Ka'aba zuwa wannan ginin da muke dawafi yanzu akwai na mala'ikun akwai na Adam akwai na Shitu akwai na sauran wanda suka biyo baya sannan bayan tufa na kuma sai na Ibrahim ya gina bayan ya gina da shi da Ismail din Amalikawa sun gina har zuwa lokacin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 36 an sake ginawa kuma an sake ginawa a zamanin Ibn Zubair wato Abdullah ibn Zubair ya gina saboda hadisin Aisha sannan kuma da aka rushe na Ibn Zubair aka gina na Hajjaj ibn Yusuf to yanzu shine ake dawafi din nan asalin Ka'aban nan bayan haka lokacin da aka yi ruwan tufana da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Ibrahim sai ya ta faɗa da Namrud da faɗa ya ƙare Allah ya masa umarni da ya ƙaura inni muhajirun ila rabbi da ya ƙaura ya biyo ta Misra ya tadda wani saki azzalimi ya kama matarsa Sarra to ya kasa yin komai da ita sannan ya ba ta kuyanga kuyanga ita ke kiranta Hajara suka ɗaurato suka dawo suka zauna a ƙasar kan'an ko in ka zo ka ce ƙasar babila ko ka ce ƙasar sham ko ka ce ƙasar iraq a nan wannan ƙasar da middle east suka zauna a wannan wurin kusa da falastin suna zaune a wurin to sai da suka tsufa sai matar ta uwar gida sara sai ta ce masa tana son ya ɗauki wannan kuyanga ya saɗaka da ita ko allah zai ba su aihuwa ta hanyarta sai kuma ya saɗaka da hajara da ya saɗaka da ita ko sai allah ya sa ta samu ciki ta samu ciki na sayyidina Ismail to sai kishi ya kama uwar gidan ta damu tana neman ta halakar da wannan baiwa to sai Allah da ikon sai umurce shi ya dauki wannan baiwa tasa da abin da ta haifa shine sayyidina Ismail ya kai su ya ajiye su inda Allah yake so a maimaita masa ginin Ka'aba sai ya je ya ajiye su a wurin da ya ajiye su a wurin lokacin wurin daji ne ba komi ba kowa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة لفئة من الناس تأوي إليهم to da ya ajiye su da guzurin suna abinci da abin sha sai ya juwa zai tafi sai matar tasa wato kuyan ta ta ce yanzu mai gida nan za ka bar mu ba kowa a dajin nan ya shiru ta tambaye sau uku ya shiru ta ce shin ko Allah ne ya ce kai haka ce eh to shi kenan tunda Allah ne ta yi haka mun yarda da ikon Allah Allah ba zai tozartar da mu ba shi kenan sai ya tafi ya batta to da ya yi roƙon Allah din sai Allah ya yanko ƙasa guda ƙasa guda daga Sham wato ya ɗauko ƙasa guda Jibril ya ɗauko ƙasar ya zo ya ɗawashi da wannan ƙasar sai ya je ya ajiye ta a wani wuri wato zango uku daga Makka shine ake kiransa Da'ifa saboda ɗawashin da Jibril ya yi da ƙasar shi yasa ake kiran ƙasar Da'ifa jibril ya yi dawafin ka'aba da ita sau bakwai aka ajiye ta wurin don su ta zama wurin kayan marmari da kayan shuke-shuke da kayan gonaki duk ba a rasawa a wurin kullum to shi kenan sai sai na isma'il yana girma sai ruwan sha ya kare abinci ya kare sai ta rasa yadda za ta yi ba kowa ba komi shi kenan sai ta ga yaro zai mutu saboda kishiwa sai ta tashi daga inda ta bar shi sai ta kudu kudun gabar ta hau wani dutse ko za ta nemi motsin wani mutum ko mai neman dabbobinsa ko ko mai kiwo ko mai neman magani ko maharbi ko wani irin mutum da ya ba ta ruwa ta taimaki wannan jinjiri ba ta samu ba sai ta ruga a guje ta arewa ta hau wani dutsen ta saurara ta saurara ba ta ji kowa ba ta sake rugowa ta dawo dutsen farko ko za ta ji wani mutum ya sake zuwa har dai sai da ta tsaya kan kowane dutse sau hudu shine safa da marwa dutsen farko shine safa na arewacin shine marwa so sai ta ɗaya tsammanin samun abin da take nema a wurin mutane sai ta dawo inda yaron ta yake yana shure shure zai mutu to sai Allah ya fito da ruwan zamzam a wajen shure shuren nan nasa to wannan ruwan shine ruwan zamzam yana maganin yunwa yana maganin kishewa to sai suka zauna suna shan wannan ruwa shine maganin yunwa su shine maganin kishewa su da ita da ɗanta ana nan sai fatake suka hango tsuntsaye masu shan ruwa suka ce inda wannan tsuntsaye suke duka akwai ruwa suka zo ku sai ku samu ruwa sai ga wata mace ga yaro sai suka tambaye ta jinniyatun anti an am insiyatun ke mutum ce ko aljanci ta ce ni mutum ce to in ke mutum ce da Allah muna son ruwan nan ki taimaka mana sai ta ce to ni taimaka mini in ana son ruwan to daga nan sai ana ba ta taimako ana shan ruwa har wuri ya zama zango sai waɗansu dangi daga wajen yamma suka taso ana kiransu jehomawa suka zo suka zauna wurin sai wurin ya zama zango in za a je sham a wurin ake samun ruwa in za a je yaman a wurin ake samun ruwa in mutanen habasha za su tafiya a wurin ake samun ruwa sai ya zama zango nan da nan sai wurin ya zama anguwa to sai ya zama gari sai na ibrahim yana zuwa yana duba su daga can wajen uwar gida inda yake a kasar iraq yana duba su yana komawa yana duba su yana komawa sai ran nan ubangiji ya jarrabe shi da cewa wannan yaro nasa yanka shi to shi kadai ke gare shi bayan ya tsufa ya same shi shi ke da ya zo da ƙure ce na yi wani mafarki mu ko mafarkinmu na annabawa gaskiya ne an ce in yanka wannan ɗannan namu saboda haka ni da na gama shawara ta yanzu saura in ji naki ta ce tun da Allah ne ya ba mu shi Allah ne ce a yanka shi ka je ka yanka shi sai ya ce yanzu in na danne shi cikin jama'an nan naku zan yanka shi za a min dariya za a tambaye ni menene laifin da zan yanka dan adam in na ce mafarki ne sai a gani kan mahaukaci yanzu zan tafi da shi daji inda ba kowa in yanka shi sai ya ɗauki yaro suka tafi suka yi gabar shi dai za su tafi mina inda ake yankan dabbobi din nan suka tafi suka yi nisa sai ce ya bunai inni arihil manami anni azbahu ka fanzur ma za tare ya dan karamin yaro na ka san tafiyan da muke yi ne mabarki na yi fa cewa zan yanka ka yanzu dai shawara ta rige gare ka me ka gani sai ce ya abadib almatumar ستجد ان شاء الله من الصابرين يا بابا انا duk abin da Allah ya umurce ka da ni kai zaka same ni cikin masu hakuri ba zan yi raki ba zan baka kunya ba shikenan ya samu garanti daga wajen zuciyarsa ya yarda zai yanka ɗansa guda ɗaya ya samu garanti wajen uwar yaro ya samu garanti wajen yaro sai shaidan ya ce shi bai yarda ba yaya ɗanka guda ɗaya kana tsoho don mafarki ko ka ce zaka yanka ɗanka bai yarda ba sai ya ɗauki duwatsu ya ta jifan shaidan da ya jefi shaidan sai shaidan ya koma wajen yaro shi karka yadda a yanka ka shi ma sai ya ɗauki duwatsu kamar yadda babansa ya jifa ya jifa ya koma wajen ƙori yaro wanda ta biyo su karki yadda a yanka ɗanki guda ɗaya ita ma ta ɗauki duwatsu ta jifa ta wannan wuraren da suka yi jifan nan nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jifan shaidan mu ma yanzu a wannan wurin ne muke jifan shaidan ba wai shaidan ne a wurin ba wurin da annabi ibrahim ya yi jifa da ɗansa da matarsa annabi Muhammad ya maimaita wannan abu wanda aka ce masa sun auha yana ilaka aritta millata Ibrahim Hanifa to nan to shi da ya zo daga baya yana girma yana girma sai uwarsa ta rasu ita uwarsa Hajara sai ya aure ya aure a cikin jurhumawan to shi maganarsa da larabci yake don waɗanda ya girma a wurinsu larabci suke yi shi ko babansa siriyananci yake yi amma abin mamaki annabi Ibrahim baya yin larabci Isma'ilu baya firyananci amma suna magana da juna kowa yana jin abin da kowa yake faɗa kowa in ya faɗa kowa yana kowa yana ji to shi kana ranan sai ya zo ya samu ya ɗansa ya yi aure ya yi aure ke bai wa Allah ina mai gidanki ke ya tafi nema mana abinci farauta yake yi yakan fita harami ya farauta to yaya rayuwar ku take wallahi rayuwar mu kan ba daɗi wahala yunwa kai abin dai ba daɗi kuna da abinci na baiwa bako a ba mu da shi na muke da shi shikenan sai to shikenan in mai gidanki ya dawo sai ya canja kofar ɗakin sai ya tafi da dawo sai na isma sai ya ji kamshi a muni bako na ji kamshi ba ki wani bako baya na ta akwai wani tsoho kawai ya zo nan yana min tambayoyi ya tafi bai ce miki komi ba ta ya ce dai in canja kofar ɗakina to abin da ya ce in sake shi kenan sai ya sake ta sai sake auren wata sake auren wata sai annabi ibrahim ya sake dawowa da ya sake dawowa sai ya samu har yanzu ya tafi farauta din dai baiwa Allah muna lafiya lafiya raina mai gidanki a ya tafi farauta baba sauka mana me kake gaggawa sauka mana ai zai zo yanzu insha Allah zai zo yanzu sauka mana sauka kina da abinci ne akwai abinci ya rayuwa ku take alhamdulillah rayuwa mu akwai alheri ga nono ga nama ga dabino muna da komai alhamdulillah baba sauka sauka man wanke maka kurar ka baba shi kenan sai ya tafi ce to idan mai gidan naki ya dawo dai ki ce masa wannan kofar ɗakin ta yi kyau da ya tafi sai ya sake sai ya sake dawo na ji kamshin baki wani bako bayana ba ta ai wani dattijo mutumin kirki mai kama kaza mai kama kaza na yi na yi jira ka bai jira ka ba ta ai wannan babana ne bai ce mai komi ba a ya ce mini kofar ɗaki ya yi kyau to wai ya ce in riƙe ki kenan shi kenan sai na Ibrahim ya koma ya sake dawowa sai ya samu ɗansa yana gindin bishiya yana gyaran kyauro kyauron kibiyoyi yana gyara so ga yasa ce abin da ya kawo ni wannan karan Allah ne ya ce ka taimake ni zamu gina ɗaki zamu gina ɗaki to shi sai Jibril ya zo nuna musu inda Ka'abar take ta da to nan ne suka so wannan aikin wanda Allah ke gaya mana a yanzu wa yaj'alul bayta masabatan lin-nasi amnan wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahima sai muka yi alƙawari da Ibrahim Isma'ila da ɗansa to tsakanin tsakanin isma'ila ɗansa na farko da ɗansa na biyu ishaqa shekara goma sha uku ne to bayan ita uwar gida ta yi wannan zafin rai an raba ta da wannan to mala'iku da za su je halakar da kafirin annabi hudu suka zo ga gidansu ta kyauta musu sai suka bata albiji ita ma za ta samu da to nan ne tsakanin shekara goma sha uku ita ma da ta rasu ya auri wuta ana kiranta kantura ita kan'aniya ce ita kuma ta aifa masa ƴaƴa guda shida ƴaƴansa dai guda takwas ne shi na ibrahim su su madiyan su mada'in da sauransu an tahira baitul ta'ifina wal aqifina war rukka'i sujud da masu Allah zo kusa zo zo wal aqifina da masu itikafi masu zama a makka war rukka'i sujud da masu yawan ruku'u da sujada masu sallah kenan bismillah masu sallah ka zo kusa za ka musulunta alhamdulillah kai haka ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa ta ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine ubangijin komi da kowa kuma shi kadai ne kace ka tabbata ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma kace ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne yadda Allah yake jefa rai a cikin kowace mace in ta yi ciki haka ma ya jefa wannan ruhi a cikin Maryamu ta aife shi bawan Allah ne abin mamaki na Allah manzon Allah ka tabbata haka ko alhamdulillah ka zama musulmi muna maka murna yanzu za ka je kai wanka dukkan musulmin duniya yau yan uwanka ne duk abin da ya wajaba akan musulmi ya wajaba gare ka duk abin da ya haramta ga musulmi ya haramta gare ka za ka kame bakin ka ba za ka sha ruwa ba in rana ta faɗi sai rana ta faɗi in dare yayi za ka yi niyyan karasa azumin nan tare da mu ina fata Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka lafiya ka je haji kuma duk abin da ka ji ba ke aurin musulmi kamar cin naman alade kamar shan giya kamar duk abin da ka ji ba ke wani musulmi kai ma tun daga yau ba ke gare kuma ne maka burna ka ji ka je ka samu wani abokinka ka je kai wanka ya nuna maka yadda za ka yi sallah menene sunanka john wani suna kake so yanzu muhammad sannu ala muhammadu sannu ala hunne maka wannan wala hudu alhamdulillah sannu ala sannu ala hudu akwai wani ne daban masu karban dariƙa ina masu karban dariƙa masu karban dariƙa dariƙa tijjani in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata dariƙa ba a ziyarar wasu wani sai wanda suke cikin nariga kuma za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye ai musu biyayya kuma za a yi jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a an dauka ne alƙawari saboda Allah za ku iya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam da sai wa da na ba ku daga shetu jami'in ce kun karba ka ce ka karba sai alhamdulillah na ba ka daga tijani ya jami'in alhamdulillah na ba ka daga tijani ka ce ka karba alhamdulillah kaje koya muku yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jima wal kurima rabbika bukratan wa asila war ruku'i sujudi da masu yawan ruku'u da masu yawan sujada ku gyara musu wannan da wato wajibi ne masallaci ya zama kullun yana da mai kulawa da shi ana share shi ana kulawa da shi ana wanke kazanta ana nesantar da duk abun da zai kawo kazanta kamar yara ko mahaukata duk ana nesantar da su masallatayya wannan ya shafi kowane masallaci a tsarkake shi a nesantar da dukkan abin da yake na kazanta kusa da shi suna
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النير وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أمته قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النير وبئس المصير آه وإذ قال إبراهيم ka tuna ya rasulallah za mu gaya wa duniya abin da ke tsakaninka da annabi ibrahimu wanda su kafiran maka suke tinkafo da shi cewa su ne kan addininsa wanda yahudu suke tinkafo da shi su ne kan addininsa haka nasara wai kala ibrahimu to lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi alhaza baladan aminan wannan wurin nan da na ajiye na aje iyali na da yaro na Allah ka mai da shi gari wannan daji Allah ka mai da shi gari kuma gari ya zama amintacce wanda yake yaƙi ba zai ci garin ba yunwa ba za ta ci garin ba wani girgiza ƙasa ba zai samu garin ba ko kuturta ko wani irin hakkuturta ba a samu a makka kamar yadda ake samu a sauran wurare har hauka zai ya roƙo Allah ya kore bardan aminin warzuqa lahu min samarati kuma wannan gari da yake gashi garin ba ba gona ba shuka wa zuƙara min samarati ka arzuta mutanen garin su samu abin da za su ci na yayan itace da kayan tsirtsi mana mana minhum billahi wal yawmil akhir wato ba da abincin nan wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira can da yace inni ja'iuka lin-nas imaman qala min zurriyati qala la yanalu ahadiyaz zalimina lokacin da Allah yace da yace na nada ka kai ne shugaba limami yace na roƙe ka zuriya ta ma ka naɗa su zama su zama haka yace a'a banda azzalumai daga cikin su akwai azzalumai a cikin su to zojin abincin ma yace mana mana minhum billahi wal yawmil akhir amma waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira Allah yace a'a abincin duniya kam ai na kowa da kowa ne wa man kafara shi kafirin ma zan bashi ko wanda ya kafirta ma zan bashi abinci har zuwa ga rayuwa duk mutumin da ya zo duniya wato bako ne na Allah bai san inda ya fito ba Allah ya san inda ya ɗauko shi daga inda babu ya kawo shi ya saukar da shi shi bakon Allah ne to dama Allah ya umarce mu mu gima bakin mu balle shi wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ala mustaqarra mustawda kullun fi kitabin mubin to da ya kawo mu duniya ya saukar da mu bakin sa ne shi zai ba mu iskar da zamu shaka da ruwan da zamu sha da abinci da zamu ci da inda zamu kwana idan ya ce mu yi mu yi shine yafi kyau in ya ce mu bari mu bari shine yafi kyau shi yafi dacewa akan wanda ya maka alheri amma duk ko da ka kafirce maza ba zai fasa baka iskan da zaka shaka ba da ruwan da zaka sha da abincin da zaka ci har zuwa mutuwa amma daga ranar mutuwa shikenan bakunta ta kare shikenan ba zai kara baka wani abu ba sai dai sai ka ci a cikin aljihunka aljihun na akwai shine kayi imani kayi sallah kayi zakka kayi abubuwan da yasa ka duka to a cikin aljihunka za ka sauka a lahira to sauka a cikin aljihunka a lahira din nan ba shi zai saukar da kai ba am lakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyamah ku kafirai kuna tsammani akwai wani alkawari ne tsakanin mu da ku har lahira ma zan dinga ba ku abinci da abin sha da wurin kwana a kaman duniya ko kadan sai kun nema da kanku to idan mutum ya musulunta din nan to ya sama wa kansa masauki da abinci da arziki da lafiya da jin daɗi ta wajen imaninsa da aikinsa da za a bi maka ni amaluna amma imanin nan da niyan nan suke dawamar da mutum da imani da aiki shi ke shigar da mutum aljanna amma ba su da iko su dawamar da mutum sai dai niyyarsa mai kyau niyyatul mu'min ablagu min amalihi dukkan musulmi bai da iko bai da niyyar barin musulunci har abada saboda haka in ya shiga aljanna da wannan niyya to ba za a kore shi ba har abada wa ma hum min hajji ba zai fito ba har abada saboda haka Allah yake cewa a abincin duniya kan zan ba musulmin zan ba kafirin ma to mace kalilan wanda ya kafirce zan ciyar da shi daɗi na duniya na yan shekaru yan kaɗan gwargwadon yadda zan ba masa sun ma tsaro ila azabin ne amma in ya mutu to zan dankara masa azaba ta wuta wato zan matsa masa da azabar wuta wa bisal masiru amma duk mutumin da aka yi masa karamci aka ɗauko shi daga babu aka kawo shi akwai aka ta da kayan alheri kayan alheri aka yi faɗa da shi har faɗan ya zama sai a jefa shi a wuta wannan kan makoma ta yi muni
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم tun lokacin da yarfo Ibrahim al-qawaid bil bayt Ibrahim da Isma'ilu suke dauka daukan kayan gini suna suna dagawa suna ginawa suna gina mini ka'aban da za su gina mini eh wa Isma'ilu suna suna ginin suna bin murnin Allah amma duk da haka suna bin Allah da roƙo suna ce rabbana taqabbal minna Allah kai ne ka samu wannan aiki kuma na roƙonka in mun yi aikin nan ka karbe shi ka ce yayi kyau ka karbe shi ka ce yayi kyau innaka kai anta kai ne as-sami'u mai ji mai jin abin da ake faɗi alimu masani wanda yake tare da niyyar mu Allah kara mana ayyukan nan saboda haka ne wato addu'a wani abu ne muhimmin gaske a cikin musulunci ubangiji yana kiran mu kullum mu roƙe shi kullum mu roƙe qala rabbukum ud'uni astajib lakum saboda haka ne kullum ya kamata musulmi ya tsaya dai wajen Allah cikin dukkan bukatunsa na duniya da na lahira wajen addu'a wato wanda ya fi kowa kasawa babu wanda ya kasa har ya kasa yin addu'a shi fi kowa kasawa an yi maganan nadi tun daga zamanin da aka nada sai na adam ya zama khalifa har nan yanzu an iso kan sai na ibrahim khalifa wato a cikin sha'anin musulunci nadin sarauta dole ne domin saboda ka'idar kiyaye rayuka da dukiya da mutunci abubuwan da suke in babu mulki ba za su iya kiyayuwa ba dama an ajiye sarauta ne don ta kiyaye rai kar a kashe shi ba gaira ba dalili kar a zubar da jini ba gaira ba dalili kar a kwace kuɗin masu kuɗi wata musu sata ko musu fashi ko musu kwace ba gaira ba dalili kuma saboda a kiyaye addini wanda yake shine mafi muhimmanci da kiyaye hankali wanda shi ke kiyaye addinin da rai din da dukiyar duk gaba ɗaya sannan kuma a kiyaye mutunci a kiyaye iyalai wato matarka taka ce komi kyanta komi rashin karfin ka mutum komi karfin sa komi ba zai iya kwacewa ba haka yarka yarka ce zai wanda ka ba wannan abubuwa guda bakwai addini da hankali da rai da dukiya da jini da mutunci da iyalai waɗannan abubuwa guda bakwai su ne kullum shari'a take kiyayewa a duniya to ana kiyaye waɗannan da suka ɓaci a ƙasar mu zamanin mu godiyawa da makwabtanmu barno abin ya ɓaci ana kashe mutane ba gaira ba dalili abin ya rushe duk guda bakwai ɗin suka rushe to sai Allah ya turo turawa suka dawo mana da guda biyar su sun zo ne dama ba su da addini addini da yake hannun su umma ne ba ya sutura kuma kuma suna shan giya ba sa kiyaye hankali sai aka dawo da guda biyar kiyaye rai kiyaye jini kiyaye dukiya kiyaye iyalai kiyaye mutunci wannan shine dokar nasara guda biyar din nan shi ma bai da addini balle ce ka kiyaye addinin ka shi ma bai da hankali yana shan giya balle hana ka shan giya to aka rasa waɗannan guda biyu yanzu da muka samu mulki kuma mulkin kai kuma sai abin ya zama kamar yadda ganin nan yanzu dai sai mu tara kun Allah Allah ya gyara mana abin ya dauki hanyar komawa inda ya fito kamar na da guda biyar din da nasara suka kawo duk yawan ma yanzu su din ma sun gagara balle guda biyun wanda nasara ma shi bai sa hannu ya yarda ba a tilas ne a samu sarauta sarautar nan ya zama mutane ne suka taru suka zaɓi wani mutum suka ce shine ya cancanta saboda iliminsa da adalcinsa da addininsa ko ko a'a wani ne wanda aka nada da ya zo mutuwa ya kira shi ya ce in na mutu ga wannan ko kuma a'a akwai mutane ne musamman wanda suka gaji sarautar daga wannan sai wannan ko kuma a'a ta hanyar zaɓe kamar yadda ake yi yanzu ko kuma waɗanda aka zaɓa su zaɓa ko kuma a'a ƙasa ta ɓaci wani ya tare da ƙarfi ya zare ta kuma ce ni ne sarkin ku ya ƙwace da ƙarfi kenan to nan ma musulunci ya yarda a bishi domin in ba bishi ba za ta kan za ta zubar da jini saboda haka kullum ana so a haɗa kai gwamnati ta zama tana da adalci kiyaye rayukan mutane kiyaye dukiyarsu kiyaye mutuncinsu kiyaye musu iyalansu kiyaye musu jininsu kar a yi zubar da jini wannan shine dama amfanin gwamnati kenan amfanin hukuma kenan وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ وإذ قواعد من البيت إسماعيل ربنا تقبل منا ربنا يا أبنجي متقبل منا كربا منا أيكن نند كسا مكي إنك كيني أنت السميع ميزي الأليم مثل
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم in ka bi a- muna roƙo idinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hanyar mutanen da kai musu ni'ima din nan to su ne wasu Ibrahimu din nan da 'ya'yansa da sauran annabawa da siddiƙai da shuhada da salihai to kowa ka karanta tarihinsa zaka ji yana istighfari yana tuba yana istighfari yana tuba kuma salati wanda ya fara yin salati sannan adam alaihi salam shine ya fara yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake Allah ya ayyul lina amanu dukkan mu'minai annaba su ne shugabannin su suna salati kenan shi kuma la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah to lalle kenan wajibi ne ya kamata musulmi kada ya sake da yawan istighfari da yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawan la ilaha illallah musamman ma in ya dauka wa kansa wani adadi wanda zai rika yi safe da yamma wai kuril rabbika bukratan wa asila kar mu sake a wata balena Allah kai mana gafara ka karbi tuba mu inna kai ne anta attawa mai yawan karban tuba arrahim mai jin tausayi za ka ba tariqa ba ta ba tariqa tijana an shiga ba a fita kuma ba a hada ta da wata tariqa ba a ziyarta wasu wali amma ana son dukkan wali ana son girma su ma'anar ziyara kamar bara ne wanda ba da madafa shi ke yin bara sannan kuma sallah a cikin jama'a sai da in ka rasa girma iyaye da ya musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a za ka iya na baka da daga cewa ta jani ka je ka karfa ka ce alhamdulillah ka je koya maka yadda ake lazimi istighfari da salatin annabi la ilaha illallah da safe dari da yamma dari wasu kullum rabbika bukurtan wasila da zikirin juma'a kuma wasu kullum la kafiran la'allakum tuflihun innaka anta tawwabur rahim ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أتين أدعو عند النبي إبراهيم يي ya roƙi Allah ma a cikin wannan zurriya tasa wannan al'umma musulma din nan to Allah ya aiko musu wani babban manzo wa qasihim rasulan minhum ka aiko wani babban manzo balarabe daga cikin su cikin wannan al'ummar da wannan zurriyar wannan jama'ar rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wanda ya riga karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ya koya musu littafinka da hikimar da hikimomin gudanar da shari'o'inka wa zakkihim kuma ya tsarkake su innaka ya Allah anta kai ne al-azizu mabuwayi al-hakimu goni saboda haka ne ubangiji ya karbi wannan addu'a ta annabi Ibrahim ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ana da'awatu abi Ibrahim wa bushra Isa ni dinnan da kuke gani addu'a ce ta kakana annabi Allah ya karba ya aiko ni kuma ni ne wanda annabi Isa ya albishir da ni ina zuwa gani na zo mubashiran bi rasulin ya tin badi yasmu Ahmadu to Yahudawa kun ji yadda annabi Muhammadu yake dangane da Ibrahim Nasara kun ji yadda annabi Muhammadu yake dangane da annabi Ibrahim wallazina la ya'lamuna mushrikan larabawa kun ji yadda annabi Muhammadu yake dangane da Ibrahim
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين kun ji dai ya ku jama'ar duniya gabaki ɗaya yadda annabi Ibrahim yake kuma kun ji yadda halinsa yake wato halayensa nan wajibta ne ibrahim rabbu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman wannan halaye na cewa shi kullum ya sallama wa Allah wadanne lisana shirkin fil akhirin wadanne wurasjin da yawan addu'a kullum shi ibrahim ya gamu da halaye akwai hali na farko na halin mutanen jinnu lokacin da aka hura wuta za a jefa shi a wuta da za a jefa shi a wuta sai jibril ya kawo shawara ba za ka roƙi Allah ba ba ka da wata bukata yanzu da ainihin ban da bukata a wurinka yace ba wuri na ba wurin Allah ce ilmuhu bi hali gurin ya amsa hali ke Allah ai ya san halin da nake ciki sai na roƙe shi ka kaga cewa bai bukata wurin dukkan halitta wannan harin ibrahim ne cewa kuma yadda Allah ya riga ya san abin da yake ciki ba sai ya roƙe shi ba harin ibrahim ne amma daga baya da ya hau makamin kamala muka yi ta ji yana ce rabbana kaza kaza kaza rabbana kaza kaza kaza Allah ka ba mu kaza kaza Allah ka ba mu kaza kaza to irin waɗannan halaye kamun mutum ya yi azkaru ya yi wusuli wato hijabi ne bayan kuma ya gama kamala ce kai ta roƙon Allah Allah ka bani kaza Allah kiyaye ni kaza Allah ka ba su wani mu kaza kiyaye su kaza Allah ka ba su kaza Allah tare da kuma ka riga ka san Allah din ya sani ba sai ba wai kana koya masa bane haka yace a roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ne umurni a roƙe shi din yawan addu'ar shi ma bin umurni ne na Allah din saboda haka ne yace ta yawan wannan addu'a kuma kowa ya ji labari dai yadda yake girmama baki halte ka hadis zai ibrahim al-mukrami kuma kowa ya ji dai yadda yake da iya magana tsakaninsa da kajiri ma ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-imani ma takaffatabini ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu shaytan ya abati ya babana ya babana shi ne ya rene shi dan uwan babansa ne kafiri ne mugun kafiri amma in zai masa magana sai da ya babana ya babana to irin wannan halaye su ake koya a yi aiki aiki da ilimi kenan aiki da ilimi kenan to su suke mai da mutum ya zama jagora ya ɗauki irin halayen annabi ibrahim kenan shine allah yake cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istafayna fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin za ku ci gaba da jin labarin yadda halayen annabi Ibrahim suke a cikin alkur'anin nan za mu dinga gaya muku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya inna Ibrahim al-halimun awwahun munibun wato za mu dinga gaya muku halayensa shi annabi Ibrahim ɗin shi shugaba ne na jagora duniya da lahira wato Allah yana cewa dukkan ma musulmi ɗansa ne millata abikum Ibrahim huwa sammaykum muslimina min qablu yace ummatan muslimatan lak saboda haka da wayannan halaye ne mutum yake zama wani abu ba da kirari ne mu ne yahudawa duk wanda bai shiga addinin mu ba zai shiga aljanna ba mu ne nasara duk wanda bai shiga addinin ba dan wuta ne mu ne mushrikan laraba wanda suke tare da da harami masu sharar harami duk wanda bai bai tare da wani a'a ba da wayannan halaye ake zama mutum kirki ba da halaye Ibrahim wa man yarghabu an millati Ibrahima wa yake kin bin hanya irin ta Ibrahim wa yake in bin hanya yin Ibrahim wato larabci ya ce raziba anhu ya ki abin nan ce raziba fihi ya so abin wane ne yake in bin hanyar Ibrahim illa man safiya nafsa sai dai wanda ya lalata kansa ya wulakantar da kansa ya watsi da kansa wato safihu mutumin da ya zan wawa wanda bai san abin da zai amfane shi ba bai san abin da zai cuce shi ba amma kuma yana da hankali irin na mutane shi ba majnunu bane majnunu shi kishiyarsa aqilu shi kuma safihu kishiyarsa halimu wanda ya hada ilimi da hankali da haƙuri shi na kiransa halimu to wanda ba ilimin ba hankalin ba haƙurin amma akwai ba ilimin ba haƙurin ba hankali irin na malamai amma akwai hankali irin na dabbobi shi ake kiransa safihu saboda haka nan gaba za ka ji Allah ya ce sai qulu suha minan nasi illa man sai nafsa sai wanda ya mai da kansa wawa dabba wala kadin tsafaina fi dunya da waɗannan irin halayen ne muka zaɓi annabi Ibrahim tun daga nan duniya wa inna hu bil akhirati lamina salihina a lahira kuma yana daga cikin manyan bayan mu yadda ya roƙe mu mun karɓa yana cewa rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihina a lahira mun mai da shi daga cikin manyan salihan bayan mu yana cewa waj'alni lisana sidqin fil akhirina waj'alni min waratil jannati na'im waghfir li abina wa la tudni illa wa bi in za a rabbahu bi kalbin salim duk abin da ya roki Allah Allah ya karba amma ya toge gafaran da ya nema wa azara in ce banda wannan wa ma kana istighfar ibrahim li abi illa an mau'idatun wada'iyya falamma tabayyana anna aduwwun lillahi tabarra'a minhu kafiri wanda ya mutu yana kafiri ba a yi masa addu'a shi azar ba shi ne ma'aikin annabi ibrahim ba a'a shi ya rayu ne a hannunsa dan uwan babansa ne duk lokacin da aka haifi annabi Ibrahim zamanin Namrudu shi ma kamar na Fir'auna ne bokaye sun ce akwai wani mutum wanda yake za a haifa a wannan shekara shine zai zama sanadin tafiyar mulkin ka to a wannan shekara aka haifi annabi Ibrahim to yana wasa ta so aiwa sai ta gudu ta tafi daji da ta haife shi sai ta sa cikin wani kwazuzzubon rami sai ta jawo dutse ta rufe sai ta ta gaya mijinta ta ce na aihu amma ɗan yana wuri kaza kar kowa ya gane za a kashe shi sai uban ya je ya shishirya masa ya shishirya masa yadda zai zai zauna yadda tsutsotsi da waɗansu abu za su dame shi ba ita kuma tana zuwa tana ba shi mama har ya girma da haka shine ma yake leƙuwa yana ce reye kaukaban ƙara haza rabbi rarar kamar bazin tsara haza rabbi rasul ba daga daga daga dajin ne yake hangowa bai baya ganin mutane ya tambaye ta waye uban waye ubangiji na tace ni waye ubangijin ke kuma babanka babana ko waye ubangijin sa namrudu namrudu ko waye baban waye baban sa sai sai ta mare shi sai ta je ta gaya wa shi tsohon tsohon ya zo shi ma ya mare shi to shi dai uban da ya aife shi ya mutu shi azar din nan shi dan uwan babansa wanda ya rene shi ya girma da shi domin mun ji annabi annabi Ibrahim yana roƙawa karshen shekarunsa bayan ya tsufa ya gama komai da komai ya kusa mutuwa muka ji yana roƙonsa na ƙarshe yana cewa alhamdulillah allazi wahabani ala kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a rabbi ij'alni muqima as-salati wa dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah na na na gode maka dukkan addu'o'ina naga ka karbe su kaka ga dole Allah kai wa dukkan musulmi gafara maza da mata Allah Allah kai wa iyaye na uwata da ubana kai musu gafara to ai a wannan lokaci da da da azar shine da ba za a bashi masa ba tunda an riga an gaya masa wala garin da za su ne wa inna bil akhirati min as-salihin Allah ya daga cikin manyan salihan bayin Allah
يقال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين تنلوك تند وبنجزن سيقيا مسا أسلم قال إيش أسلمت لرب العالمين أسلم إن سلما ونن دا أكفدي أي مغنغنو دا يوا أكنسا waɗan sun ce bayan ya zama dattijo ne Allah ya masa umarni da ya yi kaciya to sai bai tambayi ma yaya ake yi ba sai kawai ya ɗauki gizago sai ya sare wurin da ake sarewa ba ba sai ya tambaya ba saboda in ya tambaya ma kamar yana neman bincike ne to saboda haka ita kaciya sunna ce a waɗansu mazhabobi wajibi ne a waɗansu mazhabobi musamman wajen mazaje kara yace aslamtu rabbil alamin ni dai na sallama wa Allah ubangiji duk abin da ya sa ni na yarda musamman wanda aka sa shi yanka ɗansa ya ja wuka zai danne zai yanka ɗansa ko guda ɗaya aika ya sallama wa Allah akan kowane lamari kenan alayhi salam
وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا كو يهودا ويا كو نصارى يا كو مشركا لا ربا دكا دنيا wato millata ibrahim haniban din nan shine addinin musulunci shine musulunci babu wanda zai ki musulunci sai wanda ya watsi da kansa ya mai da kansa dabba duk wanda ya rike yahudanci yace ba ruwansa da musulunci sai ya mai da kansa wawa in ji Allah duk wanda yake nasaranci yace ba ruwansa da musulunci sai ya mai da kansa wawa in ji Allah duk wanda yake kayan wani abu ko na tsafi ko na wani abu daban yace ba ruwansa da musulunci ya mai da kansa wawa in ji Allah yace shi wannan musulunci ya rasulallah wanda kake kai din nan to annabi ibrahim ran da zai rasu sai da ya tara dukkan ƴaƴansa guda takwas din nan da aka ambata duk ya musu wasiyyaci kar ku canja addini in na mutu ku rike wannan addini haka annabi ibrahim annabi yaqubu dan annabi ya sabu jikansa ma da ya zo mutuwa sai da ya tara ƴaƴansa guda goma sha biyu duk ya musu wannan wasiya ku tabbata kan wannan addini wa usay biha ibrahim wa millatal islami wa usay biha ibrahim banihi ‘ya'yansa guda takwas ɗin nan wa yaƙub wanda muka ce ɗansa ɗaya kakan manzon Allah sai na Ismail daga wajen koyon gasa Sara ya same ta ɗansa ɗaya daga wajen uwar gida wanda tsakaninsu da wannan shekara goma sha uku ishaƙa kenan a wajen uwar gida ya same shi shi sai na Sara ita ɗan tsora kuma ta haifi abu da shida bayan rasuwan Sara ya aure ta to bani ne ya yi wa ‘ya'yansa duka wasiya da rikon wannan musulunci wa yaqubu annabi yaqubu ya yi wa ‘ya'yansa wasiya da wannan musulunci wa usai biya ibrahim bani wa yaqub ya baniya dukkan su da ibrahimu din lokacin da zai rasu abin da ya faɗa ‘ya'yansa ya baniya ya ku ‘ya'yana inna Allah hastafe lakum ad-din Allah ya zaba muku addinin da yafi kowane addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku shiga wani addini daga nan har zuwa mutuwa kar ku mutu cikin wani addini in ba wannan musulunci ba wannan addini na Islam to shine addinin Annabi Ibrahim da addinin dukkan annabawa gabaki ɗaya domin za a ga mun nan gaba a ce qulu amanna billahi wa anzila ilayna wa anzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa al-asbadi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbil la nufarriqu baina ahadin wa nahnu lahu muslimun dukkan addinan annabawa wannan musuluncin nan da muke kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk an kunsa su a ciki yana ciki duk wanda baya ciki to ya bauɗe tafiya nafsahu inna allaha qawlakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku mutu cikin kowane addini sai a cikin addinin musulunci Allah ya sa mu mutu amin أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون يا ku Yahudu da kuke cewa ai ai addinin Yahudanci shine addinin Yaqubu da, da Ibrahimu kuma shine annabi Yaqubu yayi wasiya ai riko da shi kuna nan ne lokacin da Yaqubu ya mutu Allah yana tambayar su shin kuna nan ne lokacin da ya mutu din kuna nan ne ku yahudu kuna nan kun ji abin da ya faɗa an kuntum shada'a idza hadara yaqub al mautu lokacin da lokacin da mutuwa ta zo masa kuna nan ne kar ku yi masa ƙarya lokacin da zai mutu ga abin da ya faɗi idza bani ya bani inna allaha astaghfiraka dinan la tamutu illa wa antum am kuntum shahada idza hadara yaqub al mautu idza bani ma ta'buduna min ba'di yace to gashi dai zan mutu yanzu in na mutu me za ku bautawa a bayana bai ce wani ne ba me yace saboda saboda shigar da dukkan dodanni da komai da komai mata abuduna min badi me za ku bautawa in na mutu qalu na abudu ilahaka in ko kana da rai ko ka mutu ubangijinka za mu bautawa ba za mu bauta komai ba sai ubangijinka ko kana da rai ko ka mutu ilahaka wa ilaha abaika wato ubangijin nan naka shine kuma ubangijin iyayenka kai yaqubu iyayenka ba su ne ishaqa da isma'ila dan uwansa da ibrahim kakanmu ba to na budu ilahaka ila abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa zamu zamu bauta ubangijinka da ubangijin kakanka ibrahim da isma'il wan babanka da ishaq ma'aikinka ilahan wahidan shine Allah ubangijin komai da komai ubangijin kowa da kowa wa ilahu kuma ilahu wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim Allah shi kada zan bautawa karka damu ko kana da shi zan bauta ko ka mutu shi zan bauta karka damu wasiyar Ibrahim kenan wa ƴaƴansa wasiyar Yaqub kenan wa ƴaƴansa wa nahnu muslimun mun sallama masa shi Allah ubangijin komai da komai
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ubangiji ta wato kun ji fa jama'a kun ji bayin Allah fa wannan su ne bayina fa wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun kun ji al'umma kenan fa tilka ummatun qad khalat wannan al'umma kenan nake lissafa muku ita ta kirki kad khalat sun riga sun yi zamanin su sun wuce laha ma kasabat abubuwan da suka yi masu kyau na gare su wala kun ma kasabtum ku kuma yahudu da nasara da mushrikai da musulmi kowa shi kuma abin da ya aikata shi za a rubuta masa ba abin da ubansa ya aikata ko kakansa ba laha ma kasabat wala kun ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku laifin da mutan da suka yi ba ba za a rubuta muku ladan da mutan da suka aikata ba in ku ba ku da imani idan mutum yana da imani ayyukan iyayensa za su amfane shi iyayensa suna da imani ya fi nasa suna da ibada ta fi tasa amma shi ma yana da imanin kaɗan to a lahira Allah zai hada su wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatihim ubangiji yace dukkan mutanen da suka mutu akan imani ƴaƴansu in sun zo ko imanin su bai kai kamar nasu ba za mu hada su da su muna fatan Allah ya hada mu da su shehu tijjani har gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan haka kuma idan ƴaƴa suna da imani mai yawa iyaye suna da ki ɗan kaɗan to Allah zai hada iyayen da ƴaƴan matukan sun mutu da imani domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin wani tsoho mai ɗan yaro ƙarami yana zama a wani wuri sai daɗe bai gan shi ba sai tambaya ce shi tsohon nan mai ɗan yaro me yasa ba a ganin sa yanzu ta yanzu baya fita bakin ciki ya dame shi ɗan yaron nan da ya mutu ɗan yaron nan nasa da ya mutu bakin ciki ya dame mu je mu gaishe shi manzo Allah ta yi da fadarsa aka je ta'ziya wa tsoho mai ɗan yaro ne je ya gaishe shi ya ce ba ka fita ce ya rasu lallai baƙin ciki baƙin ciki kaga sai da na tsufa na samu ɗan yaron da ka ganin nan sai da na tsufa to da na same duk na mai da hankali na akan sa in na tsufa gashi na dawo in ƙarfi na ya ƙare ƙarfi na ya dawo ga Allah ya bani mai taimaka mini to shi ma gashi ya mutu shi kadai shine damuwar yace da wannan amfanin da ka lissafa da kuma in an je lahira ba shi da laifi kuma kai musulmi ne in an bashi aljanna zai ce shi ba zai shiga aljanna ba sai ya ga aljannar da aka baka tukuna sai dage sai ya ga irin aljannar da aka baka tukuna saboda haka in wannan ka zaba ko wace ce a'a na yarda da ikon Allah ya rasu na yarda na yarda na yarda ha kuma wata mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu ta yarda da ikon Allah ba za ta shiga wuta ba za ta shiga aljanna sai wata mace mai biyu sai ta ce ya rasula mai biyu fa sai ce hadda mai biyu mai ɗaya ta ce mai ɗaya fa ya ce hadda mai ɗaya saboda haka sai ce nan ƴaƴa akwai imani mai yawa iyaye imani kaɗan ƴaƴa za su yi taimako iyaye akwai imani mai yawa ƴaƴa suna da shi ɗan kaɗan iyaye za su yi taimako amma in ɗa ba shi da imani kafi komai girman ubansa ba zai taimake shi ba haka kuma uba ba zai in kafiri ne ɗansa ko min gidansa ba zai taimake shi ba wannan an riga an kulle lahira babu wai kafiri ba zai taimake musulmi ba lahira wala tusaluna ba za a tambaye ku amma ka ni amaluna abinda mutum da suka aikata ba
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين يا رسول الله abin da ya samu ka kistanta maka lokacin da annabi Ibrahim zai rasu abin da ya faɗa da abin da annabi Yaqubu lokacin da zai rasu abin da ya faɗa muna so mu ƙaryata ƙaryar Yahudu da Nasara ne da suke cewa kunu hudan au nasara ta tadu duk mai neman addinin gaskiya in ji Yahudu to lalle ya shiga Yahudanci domin shi ne addinin annabi ibrahim shi ne addinin annabi yaqub shi ne addinin addinin gaskiya duk mai neman addinin gaskiya shi yahudanci in ji yahudu ƙarya suke yi haka nasara sun ce duk mai neman shari'a ya shiga nasaranci ya shiga mishan nasara ƙarya suke yi duk wanda yace kunu hudan au nasara ta tadu in kuna son shari'a ku zama yahudawa in ji yahudu in kuna son shari'a ku zama nasara in ji nasara ƙarya suke kulbal millata ibrahim hanifan ku ce a mu dai muna nan kan addinin annabi ibrahim wa ma kana min mushrikin wa qalu kunu hudan aw nasara ta hadu kul ka ce musu bal millata ibrahim hanifan mu dai muna kan wannan addinin nan na annabi ibrahim wanda yake madaidaici wanda ya kauce wa dukkan addinan ƙarya ya bi hanya madaidaiciya ta gaskiya wa ma kana min mushrikina ko ba tare da mushrikan larabawa ba tare da yahudawa ba tare da nasarawa ba tare da mushrikai kan addinin annabi din da muke kai shine addinin annabi Ibrahim
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku jama'an musulmi in ji Allah kamar yadda muka ce muku zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون توكوك أبن ذا كتي كركتي كونوا هودا تهتدوا كركتي كونوا نسارا تهتدوا كركتي كونوا كونوا آل مكة تهتدوا آه قولوا كتي آمنا بالله مدمني إيماني دا الله وما أنزل إلينا mun imani da dukkan abin da Allah ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sunan alqur'ani ko da sunan hadisi domin alqur'ani wahayi ne hadisin manzon Allah ma wahayi ne kul inna ma unzirukum bil wahyi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuhi sai dai shi hadisi akwai bambanci tsakaninsa da qur'ani shi qur'ani qat'iyyu thubuti da abin da ka gani a qur'ani haka yake tun daga Allah har wajen jibrilu har wajen annabi sallallahu alaihi wasallama har wajen sahabbai har wajen mu a yanzu amma shi hadisi ba shi da wannan garanti sai abinda masu sana'a suka tabbatar saboda a sauwaƙe wa jama'an musulmi shi alƙur'anin ba zai aiki ba sai ya samu hadisi shi hadisin kuma zai fito ya zo a aikin ba sai malamai sun sallame shi malaman hadisi sun sallame shi wannan sunansa hadisi mutawatiri wannan hadisi ne sahihi wannan hadisi ne in an dubi wata fiska sahihi ne in an dubi wata fiska da'ifi ne to zai a ce masa hadisin hasan hadisi ne mai kyau wannan kuwa hadisi da'ifi ne wannan kuwa hadisi ƙarya aka yi wa annabi ba hadisi bane duk wannan malamai masu wannan irin sana'a yadda ka san ma'aikata banki suka san kudaden jabu da masu kyau yadda ka san likitoci suka san lafiyar jikuna yadda ka san kowaɗanne mutane suka san sana'arsu to su kuma malaman hadisin na haka suka san wannan hadisi sai sun sallamo shi shi wani daga cikinsa qat'iyyu subuti ne qat'iyyu dilalati ne wani kuma zannin subuti ne qat'iyyud dilalati ne ko zanniyud dilalati wato misali a cikin alqur'ani qat'iyyud subuti ne wani da qat'iyyud subuti ne dukkan sa gaba daya kuma wani daga cikin sa qat'iyyud dilalati ne amma wani daga cikin sa zanniyud dilalati wato dukkan sa daga Allah yake wani kuma duk abin da ya nuna haka abin yake misali a ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga wannan haka yake a wurin Allah kuma abin da ya faɗin na haka yake baya bukatar wata fassara daban amma in an ce fatayammu sa'idan tayyiban famdu bi wujuhikum wa aydikum to kaga nan taqiyyu subuti ne amma zanniyyu dilalati ne shin abin da ya faɗan ma haka yake an ce in ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ku sha fiska da hannaye to shin sha fiska da hannayen nan mun san fiska ne tsakanin goshi zuwa ƙarshen gemu tsakanin kunne zuwa kunne kuma ku shafi hannaye shin ina ne hannu ko uwe ne ake nufi ko ko nan ne ake nufi gwiwar hannu ko ko hamata ake nufi domin duk ana kiransu hannu ina ne ake nufi to nan kam zanniyar dilalat ne ana zaton ko ake nufi a'a ana zaton nan ake nufi amma ana zaton nan ake nufi ne qat'i subuti zanniyar dilala to amma shi hadisi akwai kaddiyi subuti kaddiyi dilala akwai kaddiyi akwai zanniyi subuti zanniyi dilala akwai kaddiyi subuti zanniyi dilala saboda haka ne sai an hada da qulu amanna billahi mutum mun yi imani da Allah wa unzila ilaina da abin da aka saukar gare mu wa unzila ala ibrahima da da sufi lule littattafin da aka saukar wa annabi ibrahim da Isma'ila ɗansa da Ishaqa Ishaqa ɗansa wa Yaquba da Yaquba jikansa وما أوحي إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط da jikokin annabi Ibrahim din ƴaƴansa guda goma sha biyu nan annabawa وما أوتي موسى وإيسى da attauran da Allah ya ba annabi Musa da injilan da Allah da Allah ya ba annabi Isa wannabiyuna min qablihim da annabawan da suka riga Musa da Isa duk abin da Allah ya saukar musu da shi mun yi imani da shi mun yarda da shi وما أوتي من قبل لا نفرق بين أحد منهم mu kan ba za mu bambanta tsakanin annabawa ba mun yarda da dukkan annabawa annabi Musa annabi Isa dukkan annabawa mun yarda da su wa nahnu lahu muslimun mun sallama wa Allah guda ɗaya wanda ya aiko waɗannan annabawa da abin da suke ɗauke da shi duka wannan shine bambancin mu musulmi da sauran wasu mutane da suke ce suna addinai bambanta tsakanin manzanni